نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na juma'a na annur da ke nan wasatu a abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah subhanahu wata'ala muna ƙara kaskantar da kai da roƙonsa ya samu a cikin bayin da maganganun su ke dacewa da ayyukansu muna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da takawa dalilin azumtan wannan wata na Ramadana muna masu ƙara kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu a bayin da ake gafarta musu addu'o'i da muke dare da rana Allah ya amsa mana abubuwa da suka dame mu Allah ya magance mana wanda za mu iya Allah ya sauwake mana wanda ba za mu iya ba Allah ya wuce mana gaba a kansu yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na goma sha ɗaya a cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul baƙara a jiya da ikon Allah mun tsaya daidai kan aya ta goma sha tara yau za mu tashi kan daidai aya ta ashirin insha Allah ta'ala muna magana a kan siffofin munafukai Allah ya kare mu daga munafuci da munafukai akwai tambayoyinku da dama babu laifi mu kalli guda biyu ko uku ko abin da ya kama da haka a cikin takaitaccen lokaci da muke da shi wannan ya ce assalamu alaikum malam sallan tarawihi ana mata raka'a hudu ne sannan a yi sallama na ga an yi haka a unguwarmu e ya halatta a sallan tarawihi a yi raka'a hudu a yi sallama a yi raka'a hudu a yi sallama a yi raka'a hudu a yi raka'a uku a yi sallama hudu hudu uku wannan hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari wanda nana aisha radiyallahu anha take bayyana manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yayi sallah a dakin ta tace sallah arba'an wala tasal anfusihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an wala wala tasal anfusihinna wa tulihinna thumma yusalli salatan tace manzon Allah yayi sallah ina ganin sa a ɗaya daga cikin sallolin nafila sai raka'a guda hudu sai da ce kar ma ka yi tambaya a kan kyansu da tsawonsu sai ƙara yin guda hudu su ma kar ka ƙara tambaya a kan kyansu da tsawonsu ibn hajjar rahimahullah cikin fatihul bari ya ce me yasa ta ce kar ka yi tambaya a kan kyansu da tsawonsu ya ce dalili shine ko an baka labari ba za ka iya yin su ba ta ce da tsawonsu da kyansu ya fi ƙarfin wani iya yi in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam da haka ta ce ya yi hudu ya yi hudu ya yi uku ta ce amma da allah kar ka yi tambaya a kan tsawonsu da kyansu saboda ko ka tambaya ba za ka iya ba so da haka ya ma sauki ka rike adadin amma tsawonsu ba za ka iya ba kuma kyansu ba za ka iya kera sallah ta yi haka ba ba za ka iya kawata ta ta yi kyau haka ba ce sa da ce karka tambayi kyansu da tsawonsu ya halatta a yi raka hudun an tashi za a yi ɗaya biyu uku hudu sai a yi tahiya a yi sallama sai a ƙara raka ɗaya biyu uku hudu sai a yi tahiya a yi sallama sai a ƙara ɗaya biyu uku sai a yi tahiya a yi sallama raka a goma sha ɗaya tahiya uku sallama uku wannan ya tabbata a sunna asalin sallar sai da muka sani a dare raka a goma sha ɗaya ke yi kamar yadda hadisi ya zo a bukhari da muslim da muwatsa ta imamu malik rahimahullah da nana aisha Allah ya kara mata da ke cewa ma kana rasulullah yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala da ashar raka'a ta ce a ramadana ko wani ramadana bai taba karawa akan raka'a goma sha ɗaya ba sai dai an samu riwayar da ya sha uku ita kuma ya kawo raka'a ta wuturi na sha ɗayan kusa da raka'a ta alfajir ne sai ya yi raka'a ta alfajir sai ya zama sha uku in kuma ya gaggauta yi a dare to akan samu sha uku idan ya yi nafila raka'a biyu ta bayan isha sai kuma ya goma sha ɗayan dare sai ya zama goma sha uku so an samu yana raka a goma sha ɗaya wanda a ramadana ko a wani ramadan bai karawa a ƙa'idan sunna in ya tashi sallan daren wannan fuska ɗaya ce amma mu yanzu guda ɗaya muka fi rikewa muke aiki da ita shine a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu wani lokaci a yi sallama a yi ɗaya yi juwali wannan makarki amma fuskokin sallar sai na fila suna da yawa kuma ka'idar sunna in an karantar da mutane ba a tsabbaka sunna ba a karantar ba son samu sai an karantar da mutane suka fahimta sai a yi misali yanzu shi kadai yayi fuskoki da yawa ya dace mu rike ɗaya ne mu yi ta yi ko kuma mun samu dama mu raye sauran in an samu dama a raye sauran wannan shine sunna idan shi kadai yayi sunnoni guda hudu a wuri daya to kaida shine yau ka dauki wannan gobe ka dauki wannan jibi ka dauki wannan ko wannan shekara kai wannan wannan shekara kai wannan wannan shekara kai wannan shi yasa imamu waqi rahimahullah yake cewa idza aratta an tahfida sunna fa amal biha idan kana son haddace sunna to in ka karanta ta a littafi sai kai aiki da ita in ka karanta ba kai aiki da ita ba to bayan shekara dai sai ka manta amma lokacin da kai aiki da ita shikenan insha Allah ba za ka manta ba da wannan ibnu uthaymeen rahimahullah ke cewa waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli naw'in qad waradat idan ibada ɗaya ce tazo da fuskoki kala kala kaman irin sallan qiyamul laylin to sai kai kwatanta practicing dukkan fuskokin da ya aikata so da haka daga cikin fuskokin da yake yi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu iya daukar tafin kiyamu ramadan akwai bayani mai tsawo akai ga fuskokin kaman haka na sallar dare kaman a watan ramadana ko wani sa fiskar farko zai raka'a biyu ya sallama yayi biyu ya sallama mun samu nawa yayi biyu ya sallama shida yayi biyu ya sallama takwas yayi biyu ya sallama goma sai yayi daya wata ran idan yazo sai yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama mun samu nawa takwas sai kawo uku babu tafiya sai a ƙarshe wannan ita ce fuska ta biyu fuska ta uku ita ce waccan yayi hudu yayi sallama yayi hudu yayi sallama sai yayi nawa sai yayi uku sai fuska ta hudu yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama sai kawo biyar gaba ɗaya babu tafiya sai a ƙarshe sai fuska ta biyar sai kawo ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tukuna sai tafiya idan ya yi tahiya takwas ɗin sai miƙe sai ya ƙaro ta tara sai ya ƙara zama raka'a tara tahiya biyu sai ya sallama idan ya yi sallama mun samu tara sai ya ƙara raka'a biyu amma idan ya yi wannan taran raka'a biyun ya tashi ƙara kuma a zaune yake yin su shi yasa imam muhammad rahimahullah da ya karanta su da ya tsabbaka sai ya zauna zai sai aka ce to kasan ko gajiya ya sa yi aka ce ya ce ina dai annabin ya zauna aka ce ya ce muwa za mu zauna ku da kuke so ku san dalilin da ya sa ya zauna ku je ku bincika mu dai mun ji ya zauna za mu kuma yi koyi da zaman da ya ma wannan ya fi zaman lafiya to wannan wata ita ma fiska ce da ake iya yi a duka kiyamun laili su duk waɗannan fuskokin wanda ka ɗauka kai ya dace da sunna idan ka raya su duka yayi kyau alhamdulillah a shekarun baya a masjidul Qur'an da muka saba tafsiri duk waɗannan fuskokin aran masu suke tarawih da tahajjud babu wanda ba muraya ba dukkanin shi yasa duk wanda ke sallah a wurin ya san kowace yayi amma da sharadi sanda aka karantar kowa ya fahimta da aka zo aka tabbaka kowa zai gan an sai ce alhamdulillah yau mun raye sunna saboda me dalili amfanin karatu aiki da shi amma ka'ida karka dauki sunnar da ba a sani ba ka je wurin da ba a sani ba ka yi ta musamman a kauye don in kai a kauye ka dauko rikici to ba ruwana mun je kauye da awa wani kauye da muka shiga ana idar da za a yi sallah za a yi amsa tambayoyi sai limamin kauyen ya juye ce mun malam muna da tambaya me yace ni ne na je birni na bi sallah a wani masallaci da muka idar da sallar sai na ga limamin bayi da tarbi malam sallar ta yi kuwa na yi shiru haka ina tunanin ta ina zan fito bar sai ya ce amma fa ni na sake sallah na malam na fa sake wato ya ɗauka shirin da na yi ina ganin kuskurensa ne da ya bi liman ba tarbi shi ne ce amma fa na sake fa malam wai yana kwandar min da hankali na ce babbar magana kuma ni na je kawai ba ni da tarbi na ce to ni ma zai shiga rikici kenan to shi sa in ka san sunna din ba ko ina zaka je wanda ba sani ba ka aikara sai an karantar da mutane kuma abinda zaka karantar a Abuja a fahimta ba zaka je ka cikin kauye kai ba wani in ka je kauyen abinda zaka karantar a birni a gane a ce alhamdulillah jazakallahu khairan mun gode in ka je kauye kai tsine ma za a yi to sai ka bi a hankali gwargwadon imanin su gwargwadon ilimin su na biyu ya ce assalamu alaikum rahmatullah malam ina wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya albarkaci rayuwarsa fi duniya wal akhirah Allah kuma ya sa ya makoci annabi a gidan aljanna wato firdausu kai wannan iya kaunata amin ya hayya qayyum yace tambaya ta tace shin menene hukuncin hadisin da yake magana akan zato zunubi ne shin ya inganta hadisi ne da wannan lafazin cewa zato zunubi ne bai tabbata a hadisi ba da wannan lafazi din cewa zato zunubi ne hadisi bai kawo ba saboda yawanci kuskure na samu dauki karin maganan bahaushe da ke kama da aya ko hadisi zai mu ce Allah ya ce kalma ce mai sauki kaji mutum ya ce Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai faɗi haka ba sai dai idan ka ce a ma'anar haka Allah ya faɗi wata magana Qur'ani mai ɗaukan ma'anar tashi in taimake ka sai mu ce yayi saboda ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya kokari a tafarkin mu zamu sauwake masa al'amura mu shirye da shi zuwa ga hanya kaga wannan ita ce ma'anar tashi in taimake ka shine kokarin amma da lafazin Allah ya ce sai a ce a'a Allah bai faɗa ba shi yasa a ka'idan turanci fa a ka'ida fa na malamai ko fassara qur'ani akai na turanci ba a ce masa qur'ani sai dai a ce fassaran qur'ani in ka dauki tarjaman Hausa ba za ka ce qur'anin Hausa ba sai dai fassaran ma'anan qur'ani bai zama qur'ani sai da harshen larabci wai saboda me dalili saboda a wurin kuskure za a yi fassara in ka ce qur'anin ne wani ya kusurin sai ce to Allah ne yayi to gara ka ce a'a ma'anansa ne a gane kai ka fassara in ma kuskure ya fito ba Allah ne ya kuskuren ba dan adam mai fassara ne ya kuskure to shi sa a ka'ida babu wani hadisi da yace tashi in taimake ka sai dai akwai hadisi da ke da ma'anan haka kaman a cikin sahihul bukhari hadisi na 5143 da hadisin imam muslim na 2563 da manzo Allah yake cewa iyyakum wazan fa inna dhanna akdhabul hadith ina hana ku zato saboda zato shine mafi karyar labari kaga wannan duka ma'anarsa ne annabi yace ina hana ku zato bi ma'ana duk abinda annabi ya hana aka aikata zama mai ya zama zunubi to kaga ma'anarsa ne ina hana ku zato saboda zato shine mafi karyar labari kuma wannan ya dace da aya a cikin suratul hujurat aya ta 12 da Allah yake bayani cewa ya ayyuhal ladina amanu jtanibu kaseeran minadh dhanni inna ba'd dhanni ithm ya ku mutane mu'minai ku nisanci da yawa daga cikin zato saboda zato zunubi ne kaga kenan an ce inna sashin zato yana zama zunubi sai aka ce inna ba'd dhanni sashin zato me yasa ba a ce dukkan zato ba saboda mummunan zato aka hana zaton alkhairi ba a hana ba kaga musulmi sai kamar zaton alkhairi wannan ba hana ba kaga wanda ba musulmi ba kaga ya fito kaman musulmi ga gemu ya sha gari a kuskure sai ka dauka musulmi ne sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi sai ce ni ba musulmi ba ai baka yi laifi ba saboda kamar zaton cewa shi musulmi ne amma shi sai ce ba musulmi ba a dan baka da laifi ko da kai sallama to wannan zato na alheri ba a hana ba wanda qur'ani yace ko da akan zaton da aka yi wa nana Aisha maimuni a cikin suratul nur da aka zarge ta da laifin da bata yi ba Allah cewa laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin ina ma da da mu'mine suka ji labarin kazafin da aka mata mu'mine maza da mata su yi zaton alkhairi wa ƴan uwansu mana ita Aisha da Safwan bin Mu'attil kaga ashe kenan yin zaton alheri an umurce mu da yi kisa kullun kaga musulmi zaton ka na farko shine kamar zaton alkhairi amma wanda aka hana shine zato na me na sharri so haka zato zunubi ne ya dace da aya da hadisi amma sai mu ce zaton sharri amma in dai zaton alheri ne ba a hana ba mafhum tayyib so daga wannan shine a ma'anarsa abinda zamu iya faɗa kenan wallahu ta'ala alam tambaya ta ƙarshe saboda lokaci ya ja shine tambaya ta jiya dan uwa ya ce matarsa ta rasa azumin watan ramadana na shekara da ta gabata saboda tana da juna biyu an wannan karan kuma ya ce ba ta yin azumin saboda tana shayarwa kuma ba za ta iya ba sadda ta yaya za ta biya azumin bara wancan da ake binta da kuma na bana har ya zo ya iso wannan matsala malamai sun yi maganganu kaman guda uku a kai dukkaninsu akwai dalilai musamman guda biyu kowanne aka ɗauka zan ce an akwai hujja mai ƙarfi a kai hujja na farko magana na farko shine fahimtar sayyidina ali ali ibn abi talib radiyallahu an da yake cewa matar da take shayarwa ko take da juna ta ajiye azumi a fahimtar sa shine abin da ke kanta shine bayan ta yayi ko kuma ta samu daman yi sai ta rama wannan azumin an ba ta daman ajiyewa amma sai ta rama fahimta ta biyu tace fahimta ta shafi'iyya amma ita ta dan yi tsanani shine cewa idan ta ajiye azumin dalilin ita take cutuwa to a ƙa'ida lokacin da ta samu ikon azumin sai ta rama idan kuma ta ajiye dalilin ba don kanta ba don ɗanta yana rasa nonon da zai sha ruwan nono bai zuwa tana azumi sai ta ajiye don shi sai aka ce to za ta rama kuma za ta ciyar saboda mai saboda yanzu uzurin ba nata ba ne ramawa shi ne haƙƙinta da ke kanta amma ciyarwa dalilin mai saboda ƙa'ida marar lafiya aka ce ajiye ita lafiyar ta kalau ta ajiye dan wani ne so za ka sai ta rama azumin sannan kowane azumi sai ta ciyar masa a gen wato double kenan gaskiya wannan magana na da rauni matuƙa da gaskiya a wurin malamai sai magana ta uku ita ce fahimtar abdullahi ibn abbas radiyallahu an da fahimtar sahabi abdullahi ibn umar radiyallahu an wanda ibn qudama rahimahullah cikin tafin sana al-mughni ya kawo maganar a juz'i na uku shafi na 37 da cewa abin da ya dace shine mace mai shayarwa ko mai juna biyu in ta ajiye za ta ciyar ne ba za ta rama ba wannan magana ta farko da ta ukun gaskiya sun fi madogara ko a dauki fahimtar cewa idan ta ajiye azumi sai ta ciyar ko kuma idan ta ajiye azumi sai ta rama in ta samu dama waɗannan guda biyu sun fi dacewa saboda ibnu umar da abdullahi ibnu abbas Allah ya kara musu da suke da fahimtar ba sai ta rama azumi ba za ta ciyar ne sun dogara da ayar da Allah yake cewa wa alal ladina yudiquna fidyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke yin azumi yake wahalar da su sai suka ce akwai tsoho da tsohuwa sannan kuma akwai wanda yake marar lafiya suka ce da mace mai shayarwa da mace mai juna biyu alhamil wal murdi wato mai juna biyu sannan kuma da mai da mai shayarwa suka ce abin da ke kansu fidyatun ta'amu miskin shine su ciyar da miskinai ba sai sun rama azumi din ba wannan yasa ibnu abbas Allah ya kara masa da babban sahabi ne kamar yadda muka sani akwai lokacin da yake faɗa li ummi waladihi ga wata mace da suka haihu da ita da cewa anti bi manzilatil lati la tutiquhu yace matsayinki ɗaya ne da wanda ba zai iya ba da haka fa alaykil fidya akanki akwai fidya wala ka ba alayki ce ba za ki rama azumin ba mace ce ya haihu da ita ba su tare a lokacin amma sai yace abin da ke kanki dalilin sharuwa sai ki ajiye azumi sai ki ciyar amma ba za ki rama azumin ba wannan ita ce fahimta ta ibnu abbas kuma imamu zara kudin rahimahullah ya kawo asar din da isnadi wanda yake ingantacce so da in ka duba matsalar hatta sahabbai ba su da magana daya wasu na ga za ta ajiye azumi ta ciyar wasu na ga za ta ajiye ta yi me za ta rama idan muka dauki maganar bin bas rahimahullahu ta'ala yana da majmu'ul fatawa ta tajzi'i na 15 shafi na 225 yana da fahimta ne na cewa in ta ajiye ita sai ta yi me sai ta rama akwai fatawar lajina juz'i na goma shafiyar ɗari biyu da ashirin fahimtar su in ta ajiye idan ta samu ikon yi sai ta rama fahimtar bin ba a ibn usaimi rahimullah cikin sharhul mumti juz'i na shida shafi na ɗari biyu da ashirin sai ta ajiye daga bayan ta samu dama ta rama fahimtar sheikh muhammad nasiru dinin albani rahimahullah sai ta ajiye in ta samu dama daga baya sai ta ciyar fahimtar salim bin id al-hilali shine sai ta ajiye in ta samu dama sai ta ciyar ba sai ta rama ba fahimtar ali hasan ali abdulhamid hafizahullah sai ta ajiye ta samu dama sai ta yi me sai ta ciyar ba sai ta rama azumi ba don haka duk waɗannan maganganu in ka ɗauke su ma'abota ilimi kowa iya da madogar da rike amma an ka duba ƙarfin nassi ɗin kamar shek bin bazar mula da ce ta rama sai ɗauki matsayin ta ɗaya da na marar lafiya kawai ya ce za mu yi kiyasinta akan marar lafiya ce dalilin shayarwa tana da halin jinya na shayarwa to sai mu ce yadda mai marar lafiya ya zike da zazzabi ya ajiye idan ya samu lafiya sai ya rama to shi yayi kiyasinta akan marar lafiya ne amma dai karfin hujja gaskiya maganar cewa za ta iya ciyar wannan yana da karfi matuƙa da gaske ba sai ta rama ba saboda fahimta ce ta Abdullahi ibn Umar sahabi ne kuma yana ce wanda suka fi kowa sanin fiqh a sahabbai haka fahimta ce ta ibnu abbas Allah ya kara mar yadda sahabi ne wanda ana maganan wanda suka san shari'a cikin sahabbai yana cikin as-sabiqun al-awwaluna haka ibnu qudama rahimahullah sanannen malami ne wurin sanin fikihun addinin musulunci akan wannan fahimta yake sai magana ta biyu idan ta ajiye har azumin bare zo bata biya na bana ba har azumin bane zo bata biya na bara ba ya za ta yi wannan shine gaban magana na biyu fahimtar farko na bangaren malaman malikiya da kuma malamai na shafi'iyya da kuma malamai na hanabila waɗannan malamai uku shine abinda suke fahimta za ta rama azumin da yi shekara biyu ba ta yi ba sannan kuma sai ta ciyar mafhum tayyib wato shine wanda ake bin sa azumi bai biya ba har na bane yazo don ka'ida ba a so na bane ya samu na bara sai suka ce fahimtar malikiya da shafi'iyya da imamu ahmad shine za ta rama kuma sai ta ciyar wanda ita ce kuma fahimtar sahabi abu huraira da abdullahi bin abbas ana sai ta rama ta ce don ta yi gangancin bata biya na bara ba har na bane ya zo shi hatta abdullahi bin abbas fahimtar sa kenan fahimta na biyu shine fahimtar abu hanifa shi kadai yake banta a malaman masaba guda hudu shine cewa za ta rama amma ba sai ta ciyar ba me dalili yace babu nassin da yace dole sai ta ciyar kawai tunda jinya yasa ta ajiye sai mu yi kiyasi fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to sai ta rama a kwanaki na daban amma ba za mu ce sai ta ciyar ba a cikin almajmu na imam an-nawawi rahimahullah juz'i na shida shafi 366 ita ce fahimtar sa za ta yi rama azumi ba sai ta ciyar ba cikin almuguni na ibnu qudama juz'i na hudu shafi na 400 shine za ta rama azumin ba sai ta ciyar ba ko da ya shekara biyu ba ta yi ba akan wannan fahimta Sheikh Uthaymeen Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yake kai a cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni nasa juz'i na shida shafi 451 yace ba sai ta ciyar ba ko da ya shekara biyu abinda ke kanta yace sai ta yi ta istighfari saboda jinkiri da ta yi bata rama ba har na bane yazo wato bata rama ko bata ciyar ba duk wanda ta dauka yayi ko ta rama ya dace abin da ke nufin shine ta sauke nauyin kafin azumin bane yazo to in ba ta sauke ta bangaren ramawa ko ciyarwa ba to shine malamai suke da wannan fahimta a wannan matsala shine da dama sun fi tafiya akan cewa idan ta rama ba ta ciyar ba yayi ko da ya shekara biyu amma sai ya ce za ta yi repenting wato za ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tambayoyin suna da yawa sai mu takaita a nan wurin kada su cinye lokacin karatu insha Allah aran ma bismillah za mu tashi akan aya ta nawa aya ta 20 bismillah na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
yakadul barqu walqiya na kusan yakhtafu absarahum ya tafiyar da ganinsu kullama adaa lahum mashawfihi a duk lokacin da walqiya ta haska sai su rika tafiya su munafukai Allah ya kare mu wa idza azlama idan kuma duhu ya bayyana aka dauke walqiyan kamu sai su tsaya wuri daya walau sha Allahu da Allah ya so la zahaba da ya tafiyar da bisam'ihim da jin munafukai wa absarihim da ganin su inna allaha lalle allah ala kulli shay'in akan komai da komai qadirun mai iko ne wannan aya na da alaka da ayar baya da muka tsaya akai wanda Allah yake babu misali na biyu na munafukai musamman wanda basu musulunta ba shine kas- kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'adu wa barq misalin su kaman ruwa ne da aka yi daga sama wanda a cikin su akwai duhu akwai kuma tsawa da araduwa da walqiya suna sanya yatsun su a kunnuwan su saboda tsoron kara da wuta da ke fitowa a cikin walqiya dan kada su mutu Allah yace yana kewaye da ayyukan kafirai sai yace to wannan walqiyar da ake yi da muka bada misali jiya shine Allah yace yakadul barqu yakhtafu absarahum walqiyan da ke fitowa yana kusan da tafiyar da hasken su shine abinda Allah yake saukarwa na shari'o'i a Qur'ani shine a matsayin walqiya musamman abinda Allah yake bayyana duk wanda ya bi kaza zai je aljanna to anan ana maganan haske ne tafiya aljanna in ka ji a raduwa kuma ƙara da aka yi kwatanta anan a wannan parable da Qur'ani ya kawo ƙara din kuma shine bayanin wanda ya saba Allah zai je wuta su ne irin takhwif tsoratarwa da ke zuwa a ƙurari kaji ana labarin jahannama ana labarin wutar laza wutar sa'ir da makamantansu to a nan wurin ya kajul barku misalin walƙiya shine hanyar aljanna abubuwan da za ka yi su kai ka aljanna idan ya haska yana kusan tafiyar da haskensu abinda ayan nan ke nufi kamar yadda Sheikh Muhammadul Amin bin Muhammadul Muqtar Shankiti rahmatullahi alayhi fada cikin Abwaul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an shine cewa idza kana al Qur'anu muwafiqan li hawaihim wa raghabatihim amilu bihi wa idza kana al Qur'anu mukhalifan li hawaihim wa raghabatihim lam ya'milu bihi idan Qur'ani ya dace ya zama Allah ya saukar da doka sai ta dace da san ransu ta kuma dace da abinda suke kwaɗayi ai Allah ne wannan mun yadda da manzon Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dai abinda ransa yake so ne aka saukar da sai wannan daidai ne amma idan abinda qur'ani ya saukar ya saba wa san ransu ba sa aiki da shi sai su ce wannan ba mu yadda da shi ba to wannan shine yakadul barqu yasabu absarahum kullama adaa lahum idan ya haska din nan mashaufihi sai su yi tafiya a cikin shine aiki da shi wa iza azlama idan kuma bai dace wa san ransu ba kamu sai su tsaya me yasa aka ce hasken zai tafi yadda idan su dalili malamai suka ce idan ana maganan haske a gani na imani shine iya nufin karfin ganinka shine karfin imaninsa raunin ganin mutum kuma raunin imaninsa so shi sa Allah subhanahu wataala a wurare da dama yakan kwatanta wanda ba su da imani da makafi cewa idan su baya gani kamar a cikin suratul ra'adi Allah yana cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab Allah yace afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma yanzu waɗanda suka yi imani da abin da muka saukar gare ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zama ɗaya da wanda suke makafi kaga anan mai gani shine mai imani makaho kuma shine wanda bai da imani ko kuma wala yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur Allah yace makaho da mai gani ba sa zama ɗaya kamar yadda duhu da haske ba ɗaya suke ba to anan wurin an kwatanta su da cewa zai tafiyar da ganin su saboda su a yanzu munafukai ne sun yadda da Allah ɗaya a baki to ba za a iya cewa gaba ɗaya babu kowane haske tare da su ba sai zama suna gani ashe ganin amma ɗan kaɗan ne suna da raunin gani side ɗinsu yana da weakness sosai ba sa gani sosai to a ƙa'ida dukkan idon da bayi da lafiya haske ya fi cutar da shi shine ya kajil barku ya tafi abu sarahu duk wanda idonsa bai da lafiya baya son haske to shi daga an haska suna son haske amma sai ga idan ya zama bai da kokin lafiya sai ya zama kaman idan zai makance to wannan shi yasa dalilin rashin menene imanin su yasa sai a kwatanta idan su da ido mai cuta amma me yasa ba a ce ya makance gaba ɗaya ba saboda akalla da baki sun yarda da Allah daya amma a zukatan su babu yarda da Allah daya to shi yasa yakadul barqu yakhtafu absarahum wannan walqiya tana kusan tafiyar da ganin su don duk idan da bai da lafiya bai da karfi to walqiya da haske na cutar da shi amma wanda idan sai yake da lafiya ya shiga haske bai cika cutar da shi ba so da haka shine ma'anan walqiya din kullama aba alahum mashawfihi a koda yaushe qur'ani ya haska musu inda suke so sai su rika da biya cewa wannan aya tayi wannan aya da Allah ya turo ai tayi wannan aya wannan babu matsala a cikin ta wato yanzu Allah suke hukunci tunda yanzu ayat ta dace da sarran su sai su ce wannan aya tayi daidai yadda muke bukata misali sai mazan Allah ya je yaƙi sai da daga nima ko ba su je bon lokaci sai ce akwai masu uzuri ba su je ba a raba daidai da su sai su ce muhammad rasulullah wannan hukunci na kai yayi ai adalci ke na yake za muka ce mun yadda da kai in aka kasafta aka ɗiba sai su ce wannan abu yayi daidai haka ake bukata ko idan suna da uzuri za a tafi wani aikin addini sai su ce ko ba za mu samu zuwa ba mata tana da juna biyu na tafi za ta iya haifuwa akwai damuwa sai annabi ce a wannan uzuri babba ne je ka gida yawwa ya rasulullah ai haka muka san ka da adalci abun yayi to ranar da aka saukar da wata aya kuma bata yi ba shine wa idza azlama alaihim to wannan duhun gare su a lokacin shine hukuncin da basu bi shi ba kamu sai su ce kai wannan abin da kokonto a ciki wannan hukunci a zuwa dora mana a ce sai mun yi to shine kamu sai su tsaya amma inda ya dace da sarransa to a lokacin abun yabo ne to wannan shi yasa akwai hatsari ga musulmin da ya waye gari wai bai bin Allah sai da bisa ga abin da ransa yake so to wannan akwai fitina a ciki wannan siffa ce ta munafukai shi bin Allah ba wai sai abin da ni Isa nake so zan bi Allah ba da wanda nake so da wanda ba ni so da wanda ya dadi da wanda bai yi dadi ba kowanne ne dole na bi Allah kuma dole in tilasta zuciyata ta bi Allah da kuma dole ta yadda da abin da Allah din ya hukunta shine daidai to fa wannan shine imani ranar da mutum ya waye gari wai bai bin Allah sai abin da ransa yake so abin da bai sa kuma ba zai bi Allah ba to akwai matsala ke sa mutum sai zama bai san sunna ba wani sai a inda ake kara mata zai kara rana magana sai ciyar sai ai wannan sunnar manzon Allah ne ai polygamy sunna ne amma duk wanda sunna an ka sai ce kai wannan sunnar ba ta masa ba amma inda ya niyan kari to a lokacin yana da aya da hadisi wa uwar gida ita ma kuma akwai matsalar gare ta ita kuma duk wata sunna tana sa ma sunnar karin ba ta so in kai ce fa ne lafiyayye kace yanzu za a rika kyautata wa iyali saboda manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ai ni ne mafi alkhairin ku ga iyalai na sunna ne kyautata wa iyalai sai ta ce mai gida kenan haka nake son mai gida to sai a kawo zabi da kaji sai a ci wannan sunna tayi ran da ta ga mai gida yana fenti me faru ne ce wallahi ina da istikara ne ko zan ƙara aure to ba ta son wannan sunnar shi kuma duk wata sunna da aka gaya masa a sallah ne sai ce wannan sabon addini ne amma ranar da aka zo maganan ƙara aure sai ce ai manzon Allah ne faɗa wanda fa yayin inkarin fa sunnar manzon Allah fa zai yi ridda to shi kuma yanzu ya zo mai fatawa to wannan shi yake hada zaman lafiya mutane da yawa ba sa sanin sunna sai ta goyi bayan su amma lokacin da bai dace da sarransa ba sai ce a ta je islamiyya an koya mata mai gida fa kaza fa sunna ne fa an ce fa wanda yake kaza fa haramun ne mai gida fa baka zuwa jami'i to wa yake biyan islamiyyan ba ni bane ba nake to ya isa haka daga yanzu yaushe kika shiga makarantar yaushe ma kika shiga makarantar to yanzu kuma sai zama bala'i ta je ta ji sunna ta gaya mara yanzu ya zama rikici to zan hana makarantar wa ya gaya miki to ai ni nake biya to ya isa haka malamai za su bata mutum gida kawai wai shi so yake idan ta je a ce mata kawai duk abin da ya faɗa shine sunna kuma ba za a yi haka ba ai shi ma malamin ba abin da yake so ya zama sunna ba abin da manzon Allah ya karanta shine sunna da to shi yasa jama'a dole mu yi a hankali fa kar mu wayi gari mu yi koyi da munafikai ta bangaren da duk abin da ranmu baya so sai mu yi inkari a addini wanda kuma ranmu yake so anan muka yarda da addini amma duk wanda rai ba so sai a ce wannan ba mu yarda da shi ba shi yasa Sheikh Muhammadul Amin Shankiti rahmatullahi alaihi cikin Abwaul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an yace wannan aikin nasu Allah ya bayyana shi a zahirin sa a cikin suratul Nur aramma wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi Allah yace idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa idza fariqun minhum idza fariqun minhum mu'ridun za ka ga wani bangare daga cikin su suna dauke kai saboda bai musu dadi ba wa in yakul lahumul haqu ya'tu ilayhi mudhinin Allah yace amma inda inda suke da gaskiya ne abinda suke so to zai ga suna Muhammadu Rasulullah abu yayi ai mu ai mu shi yasa muke son sunna ai shi yasa muke son sunna sunna tace kai ɗaya ko kai biyu ko kai uku ko kai hudu eh ta faɗa kuma tace dole kai adalci to anan kuma baya so ya ji shi yasa Allah ya kira mu da kai da kunna jama'a abinda muke roko shine dole mu yi hakuri idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba za mu iya bi ba mu yi kara sai kai shiru bakin ka alaikum ya zama ka girmama magana in ta je islamiyya ta dauko mai gida an ce manzon Allah ce kaza ko da kai karatun ka bai nutsu da wannan ba ma annabi ya faɗa eh a to ai babbar magana ne indai annabi ya faɗa kan gaskiya maganar abun a girmama ne to Allah ya ba mu ikon aiki da ita to wannan zai kubutar da kai amma mafi hatsari kuma a ce annabi ya ce ka yi inkari ko Allah ya ce ka ce to bar ma islamiyyar gaba daya to wannan shine halaka ko ba za mu iya bi ba mu nuna mutuntawa da qur'ani da hadisi a lalle gimbiya kin kara mu ilimi wallahi ban sani ba kin ga kuma ba na yi ashe laifi nake a gaskiya mai gida laifi ne to astaghfirullah Allah ka yafe mana ya Allah ka ba mu ikon yi gaba dole mu yi kokarin yaki da shedan mu gaba mu yi koda ba za ka iya ba kai accepting abun kai godiya akai to wannan sai baka wani lada a wurin Allah kuma yasa a maka afuwa inda ka kuskure amma idan kai inkari kuma sai kai ka wajen halattar da haram ko haramtar da halal wanda wanne kan kai matsayin shirka ma gaba daya to ke sa ko da an karanta mana hadisi ba za mu iya ba mu ce alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilimin mu ya karu Allah ka ba mu ikon yi nan gaba shikenan an zauna lafiya walau sha Allahu da Allah ya so ko da babu wannan walƙiyar da suke toshe kunnansu suke rufe idansu suke rufe ido kada walƙiyar ta cutar da su la zahaba bi sam'ihim da ya yadda ganin su da suke sa yatsa da aka ce yaji aluna asabi ahum fi adanihim min as-sawa'iq da ko da babu wannan araduwa da tsawan idan Allah ya so su zama kurame ai za su zama wa absarihim da ganin su ko da babu yakadul barqu yaqtafu absarahum inda Allah ya ga dama sai ya makantar da su ai babu sanadi ma ana iya rasuwa mutum yana zaune haka kawai a waje ɗaya sai rasu babu wanda ya dake shi babu wanda ya zage shi balle a masa bulala babu abin da ya faru ke sa Allah ya ce ko babu sanadi in ya ga daman yin abu shi sai kawo sanadin babu ma sai ya zama sanadi sai a ɗauki rayuwarsa so Allah sai ya tafiyar da jinsu ya tafiyar da ganinsu kuma a gaya musu inna Allah lalle Allah ala kulli shay'in qadir akan kowa da kowa mai iko ne Allah ya ba mu ikon tabbatar da ikonsa waɗannan ayoyi kusan guda goma sha uku duka suna bayanin kafirai yanzu kuma za a zayar da zango sai a kira su masu tagawan farko hudallil muttaqina zuwa ulaika ala hudan min rabbihim aka kuma kira kafirai na biyu innal ladina kafaru sawa'un da kuma khatama Allahu ala qulubihim aka kira na uku su munafikai wa minan nasi may yaqulu har zuwa inna Allaha ala kulli shay'in qadir duka sai Allah ya hada mu a cikin wannan aya ta gaba sai ya ce ya ayyuhan nasu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu ku bauta wa rabbakum mahalicinku alladhi wanda khalaqakum ya halice ku walladina da waɗanda min qablikum suke gabaninku la'allakum tattaquna wannan shi zai kai ku zuwa ga samun takawa mafiya yawan ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nasu ya ku mutane mafiya yawan ayoyin ya ayyuhan nasu asalin su makkiya ne an saukar gabanin hijira ne na madina yawanci sukan zo da ya ayyuhal ladina amanu bayan hijira ya ku masu imani a makka akan ce ya ayyuhan nasu saboda ana saukar da wahayin akwai mushrikai akwai sauran kafirai akwai masu imani sai a ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duk ya hada kowa da kowa amma da aka zo madina yawanci kawai an yi hijira masu imani suka biyo fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya ayyuhan ladina amanu to wannan ayar shi yasa wasu malamai suka ce ita ma makkiya ce amma a cikin sura madaniya a ka'idan malaman qur'ani gaskiya idan sura duk asalinta madaniya ce babu dama mu yi da'awar wata aya makkiya ce sai muna da nassi daga fiyayyen halitta da ya ce asalin ayar makka ne aka sa a madina in babu al'asul shi ne mu ɗauki dukkan surar ta madina ce da dukkan ayoyinta waɗannan malamai kawai sun yi da'awar cewa wai yar makka ce amma a cikin surar madina saboda an ce ya ku mutane shek sali al'usaimir himola ke ce wannan ba dalili ba ne ibn usaymin yace babu dalili saboda me saboda ai Allah bai fada ba kuma sura ta Madina ce kuma a cikin garin Madina ai akwai makwabta manzon Allah Yahudawa akwai banu Kainuka Yahudu ne akwai banu Nadir Yahudu ne akwai banu Qurayza Yahudu ne akwai munafikai su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul akwai masu imani irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kaga sun cancanci a ce ya ayyuhan nasu ai duka tunda dukkanin su Allah yana magana da su shi yasa Allah yace ya ayyuhan nasu magana mafi inganci babu dalilin mai da ayar yar Makka yar Madina ne tunda asalin surar yar Madina ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan khitab ne da Allah ya yi wa masu takawa na farko da kafirai da munafukai Allah ya sa mu cikin masu takawa ya ba mu ikon nisantan kafirci da munafurci sai ya ce ubudu ku bauta wa rabbakum mahalicinku kalmar ubudu kaga ya tabbatar da mai tauhidin uluhiyya shine Allah kada ya cancanta a bauta masa sai ya ce rabbakum mahalicinku me kiran mahalicci kuma ya tabbatar da mai tauhidin rububiyya dan tauhidin rububiyya shine a tabbatar da Allah huwal khaliqu al malik al mudabbir a tabbatar da Allah shi yayi halitta ya mallaki abin da ya halitta kuma shi yake jujjuya su Allah ya halicce mu ya halicci duniya ya mallake mu ya mallake ta yake juya duniya yake juya mu a cikin ta to wannan shine tauhidin rububiyya duk halittu ka amince Allah yayi wannan hatta kafiri akwai wanda sun amince mu shirkai wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah in kace waye sama waye kasa sai su ce Allah amma me matsalar su uluhiyya ubudu a bauta wa Allah shi kadai in an ce ubudu rabbakum ko ta'ala sun ce anan ake inkari sun yadda Allah ya halicci sama yayi kasa yayi su amma ba su yadda da kuma a bauta masa ba to sai Allah ya ja hankalin mu zuwa ga tauhidi guda biyu tauhidin uluhiyya rububiyya shine rabbakum shi ya halicce mu ya mallake mu yake juya mu ubudu kuma ku bauta mar shine tauhidin uluhiyya shi kadai ya cancanta a bautawa in dai shi ya halitta na yadda ya mallake ni yake juya rayuwata da ci da sha da komai nawa na a hannunsa yake to a shi shi ya dace na bautawa shi sa Allah ya kira halittan da ya mana ya kuma gwama zuwa ga bauta cewa mu bauta masa kuma wannan shine kashin bayan abin da yasa ya halice mu koda cikin suratul zariyat dan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljan ba sai dan su bauta mini sai kira halittan mutun da aljan yace shi yayi sai kuma yace a bauta masa to shine kaman ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta wa mahalicinku alladhi wanda khalaqakum ya halice ku walladina min qablikum da wanda suke gabaninku la'allakum tattaquna dan ku za ku yi tagawa kaga ya halice mu a yanzu ya halicci samudawa da adawa gabanin mu idan kai kana jin mutun ne idan kaga sura na samudawa da adawa za ka ga mutun a tsaye kaman bishiyar dibino haka suke rayuwa muka ga mutum ɗaya idan ya zo nan sai tara mu a masallacin nan gaba ɗaya ya mutsi a hannunsa ya ɗiba ya fita haka Allah ya halicce su shi yasa da suka saba Allah da yake gifce su sai ce kamar yadda ake kada bishiyoyi irin manyan bishiyoyin nan haka Allah yake sare su a kasa saboda ba ordinary mutum bane bare a kwantar da shi haka mutane ne da kasan manyan bishiyoyi yadda kasan gidaje upstairs haka Allah ya halicce su in ka je irin burbudin wuraren da suka rayu in ka je kamar Saudiya akwai gari da ake ce masa al'uda ka je ka ga burbudin ginin samudawa ka ga dutse ne ya kai dutse aka za a fafe shi a mai da shi gida ka je ka egypt nan ka ga yadda aka gina pyramids among the seven wonders of the world ka je ka ga yadda suka aka gina pyramids waɗannan fa burbudinsu ne ma ba asalin samudawan ba ne suka yi don nan kusa kusa aka yi ka duba geometry a wurin yadda aka tsara abun ba wani siminti ko na abu ka duba yadda aka ɗora ginin ya tafi kuma shekara dubbai har yanzu yana tsaye to halittar mutanen baya da aka yi ba ɗaya ne da yanzu ba ba ma nesa ba lafiyar da mahaifinka ke da shi yanzu baka da ita dattijo sai shekara tamanin komai nasa lafiya in abu ya wulga ta hanyar ta sai ce maka ga muhammadu can ya wuce amma kai da tabarau sai da dabarbaru ka hango kuma zai je gona ya wuni ya kai magari ba ya dawo kai idan ka je gona sau ɗaya a wata an kai wasa daga nan ka yi collapsing likita sai a ta maka transfer daga wannan consultant koma wajen wannan an rasa me ya dame shi saboda me saboda lafiyarsu ba irin tamu bane sai kaga hatta quality na halitta da albarkar rayuwar ai baya ake ci juriyar da iyayenmu mata suka yi a yanzu ƴaƴanmu da matan da muke aure ba za su iya yi ba mahaifiyar ka zarafi ta kaɗai ne a gida ta yi surfe ta yi daka ta yi wanki ta yi wanke wanke ta share gidan ta yi komai ba ta da mai taimaka mata komai haka ake a gidan babu washin mashin babu electric cooker duk wannan babu su a gida ba komai ita take yi hatta surfe ita take yi ta gama komai kuma ta share gidan ta muku wanka ta muku wanki ta kuma tura ku makaranta kafin ku dawo ta gyara gida to bare kuma koma zuwa ga samuda da adawa shi yasa ba ma nesa ba idan ka duba halittar da aka yi wa iyaye da kakanni ya ishe ka gane cewa lalle Allah Allah ne shi yasa Allah ya ce duba halittan ku duba halittan waɗanda suka rigaye ku wannan kadai ya isa yana muku cewa lalle akwai tashin kiyama wannan ayar da ayoyin da suka biyo bayanta musamman ayar da suka bi wannan allazi ja'ala lakum arda firashan a cikin su guda uku Allah ya mana ishara zuwa ga wasu ababe guda uku da suke tabbatar mana za a tashi cewa duniyan nan bayan duk mun kare za kuma a tashe mu a wata duniya sunan ta lahira shine abin da ayoyin suke so su gaya mana cewa bayan duniyan nan fa akwai wata rayuwa ita ce lahira wasu za su je aljanna Allah ya samu a ciki wasu na zuwa wuta Allah ya kare mu shine sakon da ake so a karantar saboda duk wanda ke kafirci babban abin da ya kai shi rashin yarda da cewa akwai wani gida bayan duniya ta kare inda ya amince akwai wuta da aljanna ya samu yaqini to lalle kuwa akwai tsammanin zai iya samun shiriya wanda ke munafurci imani ne bai tabbata a zuciyarsa cewa akwai lahira ba akwai wuta da aljanna inda yana da yaqini da tabbas munafurcin da yake ya daina to shi yasa sai Allah ya ja hankalinmu da wannan ayu ya ga mana akwai wuta fa akwai aljanna idan muka mutu ba daga duniya shikenan ba za a sake tashin mu sai a tada mu kuma a wata duniya ta daban ita ce lahira tun daga tashin zamu shekara 50 a tsaye miqdaruhu 50000 sana kuma hadisin annabi yace akan ƙarya za a tsaya 50000 years akan yatsa dai mutun zai dagelgel haka za a tsaya wanda zai ce yayi za a yi sai ka je ka gani ai ba duniya ba ne lahira ce duk wani abin da ka sani a duniya tashi a aiki tun da za ka ga ana auna aikinka scaling da ke da nauyi a duniya yana da bangare biyu mai nauyi ina yake yi ƙasa yake saboda gravitational force a lahira maza Allah ya ce mai nauyin yake sama kaga shi ma gravitational force baya wurin gaba ɗaya kenan ta kansa yake ya watse saboda filin kyama shi ma gravitational force baya wurin mai nauyin sai kaga yana sama mara nauyi yana yin ƙasa shi san ana maganar lahira karkarka sauwara duniya ba su kama hanya ɗaya ba to Allah ya ja hankalinmu da wannan aya da halittanmu ya gaya mana kuma ya gaya wa kafirai da ainihin munafukai baya cewa tun da Allah ya halicce ku aita da ku ba mai wahala ba ne ayar da ke fassara wannan aron ma duba cikin suratul hajji aya ta biyar ya ayyuhan nasu in kuntum fi rajulin min ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا jazakumullahu khaira wannan aya ta biyar a cikin suratul hajj ke fassara wannan ma'anan aya da Allah yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum hikimar kiran masu takawa da kafirai da munafukai shine dukkan ku amince da cewa fa in dai halittan ku bai zama da wahala ba to ta da ku ba zai zama da wahala ba in dai kera mota bai gagari ba ture ba to kuma me da ita kamfani a sake kokarin gyara ta ba zai zama mai wahala ba to tunda yin ku da babu ku aka yi ku me yasa ta da ku zai zama mai wahala shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min alba'ati idan kuna kokwantan tashin kiyama ku sani fa inna khalaqnakum min muka halice ku min turabin daga kasa kuka fara bayan nan summa min nutfatin sai kuma aka waye gari kuka zama nutfa dugo dake fitowa jikin namiji da mace bayan nan sai kuma me summa min alaka sannan sai aka mai da ku gudan jini dubu yadda ake canjawa summa min mudugha sai aka canja jinin nan aka yi transforming din sai ya koma gudan tsoka summa min mudughatin summa min summa nukhrijukum mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum Allah ya ce akwai wanda muke halitta su su zama mutum har a halice su akwai wanda bari ake ma cikin baya kaiwa a haife shi wani ƙirrufin arhami ma na sha ila ajalin musamman sai mu tabbatar a cikin mahaifa abinda muka so zuwa ajalin da muke so wani wata bakwai yake wani takwas wani tara wani wata tara masu ya kwanta sai an kai goma a shi ku duba yadda aka halice ku Allah ya ce yayin yin ku na farko bai gagara ba sai ta da ku bayan kun mutu ya gagara me abin mamaki da babu kai aka kawo ka to kuma dan ka da su kuma da da kai sai zama aiki shi sa Allah ya ce to in kuna doubting ta da ku to ku tuna fa babu ku aka yi ku yin farko shi yake da wahala ba maimaita yin ku yake da wahala ba a samar da kai babu kai shi yake da wahala to shine abin da ayar ke jan hankalin kafirai mushrikai munafikai da mu musulmai muna fatan Allah ya samu cikin masu takawa shine cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ya halicce ku da wanda suka rigaye ku samudawa da adawa la'allakum tattaquna wannan shine zai baku takawa la dinnan litta'lil ne wato iya nuna cewa an halice ku da ku bauta wa Allah wannan zai ba ku takawa in kun samu takawa kuma kun samu mafi kololuwar daraja saboda target ɗinku a lahira aljanna ne kuma Allah ya ce uiddat lil muttaqina a cikin suratu ali imrana an tanade ta yanzu haka aljanna na existed tana wanzuwa ta masu takawa ne babu wanda ya je shiga sai dai wanda ke barzaku dan aljanna ana turo masa abincin aljanna har zuwa kabarinsa da kayan aljanna amma bai shiga ba amma duk abin da yake bukata na kayan sawa da abinci da iska na aljanna yake shiga dan wuta kuma ko da yanzu bai shiga wutan ba yana barzaku azabar wuta yake sha kuma irin abincin wuta ake kawo masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon imani da shi da bauta masa da kuma tabbatar da tashin da za a mana sai ya ce mai
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
Hmm.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Hmm.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allazi Allah din shi ne wanda ja'ala lakumul arda firashan ya sanya muku ainihin ƙasa shimfudaddiya was sama a sama kuma bina'an gini wa anzala ya saukar minas sama'i daga sama ma'an ruwa almatar kenan fa akhraja bihi ya fitar da wannan da ruwa din minas samarati ƴaƴan itatuwa da kuke ci ku ci shinkafa ku ci wake ku ci dankali rizkan lakum duka wannan arziki ne gare ku daga wurin Allah subhanahu wata'ala fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna a hali kun sani duk wannan ni'imar Allah ya muku yayi kuke bauta mar kuke mai shirka da wani alladhi shine wanda ja'ala lakumul arda ya sanya muku kasa firashan a shimfiɗi dubai yadda Allah ya kera kasa ka duba duk yadda kasa take da shape dinta da kasa ne amma duba duk da haka bai hana ku yi ginin gidaje a kanta ita kuke iya kwabawa ku gina gida ku shiga ciki ku rayu kuma daga ciki aka halice ku amma duba yadda Allah ya muku ku tuna wannan ni'ima din inda yau Allah ya yi kasan nan gaba ɗayanta kamar dutse za ku iya yi ina za ku yi noma ku ci abinci duk sai ku mutu amma duba ya muku ƙasa a tsarin da kuke bukata kuma a cikinta kuke samun abinci kuke ci baya ga nan wa'anzala minas wa'anzala wa sama'a bina'a ya sanya sama ta zama gini shi yasa ya ce wa banaina fawqakum sab'an shidada aka gina muku saman nan hawa bakwai hawa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai haka aka gina muku ita ita ma kasan bakwai ne Allahu alladhi khalaqa سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحد بكل شيء علما سما بقي ne Qur'ani yace kasa ma bakwai ne to haka ya muku sama bakwai ya muku kasa bakwai bayan nan wa anzala minas sama'i ma'an sai sauko da ruwa daga sama fa akhraja bihi ya fitar da shi minas samarati ayin itatuwa wannan ruwan kuma rizqan lakum arziki ne gare ku wannan a takaice shine water cycle manyan malaman musulunci da suka san science ba su yi inkarin cewa ƙor'ani ya karantar da water cycle ba ya yi maganan water cycle a suratul bakara ƙor'ani ya yi maganan water cycle a cikin suratul mu'minun ya yi maganan water cycle a cikin suratul rum ya yi maganan water cycle a cikin suratul zumar duk waɗannan ayoyin Allah ya maganan water cycle arama ba laifi ka kawo ƙwaya ɗaya ta misali a babin gabanto da cikin suratul zumar din alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا Mm.
ثم يخرج به زرعا مختلف ألوانه Mm, thumma yahij ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما jazakumullahu khaira muhallu shahid Allah yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan Allah subhanahu wataala yace shi yake sauko da ruwa daga sama wannan kaman a takeice description ne na water cycle a modern science wanda ya fara maganan water cycle it was around 1580 shekara 400 yanzu da kaman 36 wanda ya fara sunansa Bernard Palissy shi ya fara description na water cycle a modern science cewa ruwa yana saukowa daga sama idan ya zo ƙasa zai shiga cikin ƙasa ya fitar da tsirrai ruwan zai ta tafiya ya tafi zuwa ga small lakes haka da streams na ruwa wannan yake komawa zuwa ga oceans ya taru a oceans ya ƙara evaporating kuma ya koma zuwa ga sky ya ƙara forming cloud ya kuma ƙara saukowa amma this is abin da ƙur'ani ya describing a waɗannan ayoyi ɗin alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi allah yace kuma ya ƙara tafiyar da shi ya sake kuma me ya sake haurar da shi shi sa dukkan wani abin da ya zama established science ne inda discovery da ya tabbata a science ne babu wanda za a ce ya tabbata yakinan da qur'ani yace ba haka bane ko kuma ka samu wai ya riga qur'ani yi yanzu wannan magana shekara 400 da yankai ake magana modern water cycle shekara wannan nasu na science shekara 400 da nawa da 36 amma qur'ani ya kawo sama da shekara 1400 before su yi da shekara 100 yankai qur'ani yayi bayani akai shi sa inda ba hypothesis ne ko wani theory ba wanda daman shi ma yana making newton inda wai established science ne babu wanda zaka ce qur'ani ya ci karo da shi sai dai baka fahimci qur'anin ba so zaka before i discovering wani abu shi qur'anin yayi bayani wannan clear description na water cycle Allah subhanahu wataala ya mana yadda ruwa zai sauko ya bi cikin kasa ya gangara kuma Allah ya kara mai da shi zuwa ga sama don haka shi zai ce wa an zala minas sama'i ma an ya saukar da ruwa daga sama cewa Allah ya halitta mana sama gare mu ita ce kuma hujja na biyu da ke bayyana mana cewa tashin mu ba zai zama mai wahala ba mun kira na farko shine tunda halittar mu bai gagar a karan farko ba to a tada mu a kiyama ba zai gagara ba na biyu kuma Allah ya ce tunda halittar sama bai gagara ba to lalle a tashe mu ba zai gagara ba duk wanda ya san halittar sama ya san akwai abin al'ajabi tunda halittar sama bai gagara ba a ran madoba cikin suratul ghafir halittar sama ta fi halittar mu wahala la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin aktharan nasi la ya'lamun Allah yace la khalqus samawati wal ardi halittar sammai da muke gani da ƙasa ya fi halittar mutane wahala inji Allah ya fi shi girma kar ka yi mamakin yin ka kai kana ga wani abu ne to halittar sama da ƙasa ya fi halittar ka girma ka duba yanzu ƙasar da muke kanta da ƙasa da rana wa fi girma rana ta fi ƙasa girma rana ta ninka ƙasa a wajen malaman astronomy 1.3 million times miliyan ɗaya da dubu ɗari uku rana wannan ta ninka wannan da muke kai to akwai stars da Allah ya halitta a sama sun ninka rana sama da sau biliyan over 1 billion times akwai sky da our stars da Allah ya halitta su kuma sun fi ranar look at the distance between the earth and the sun is one about 147 million kilometers approximately akwai kilomita miliyan 147 dubai da muke jin zafinta to menene kuma kasar gaba daya ranan nan ta ninka wannan kasan 1.3 million times shi yasa Allah ya ce to wannan fa ranar abu ɗaya ne a cikin sama to akwai stars da Allah ya halitta wanda sun ninka rana 1.3 billion times ita ran da take ciki shi yasa Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittan abin da ke cikin saman nan ai yafi halittan ku ku ne ba ku sani ba ku ka halittan ku mai sauki ne amma in ana maganar girma to ku duba halittun da Allah ya cikin sama da kasa wannan shi ne hujja na biyu abin da ke cikin saman na Allah ya ce mukalla ya tabbatar mana akwai wanda ya yi su ai ba su taba yin kansu ba ta za ka kalli rana ka ce wai haka wace kanta wai nothing exists except matter are you not deceiving yourself wannan ranar ka ce wai ta dai kanta ka ga sama ka ce wai ta yi kanta wayi rumfar gidanka ka taba sayan fili gina kansa gidanka bai gina kansa ba bai yi rufin kansa ba bai ja wuta da kansa ba kofa ba ta karye ta gyara kanta ba kuma wai sama ta yi kanta wannan bai fi dabbanci muni ba kuma ya daga samar ya ce bai gairi amajin saman nan babu ko da tsarno babu filas da ke rike ta kuma har yanzu ba ta fado ba kuma babu wani wanda ya yawo dan Najeriya ce ya je kasa ya ga tsarno sun tara sama a ko ina babu inda kaga an tare ta amma da tsarno kai ka je gidanka kai rumfa babu tsarno kaga yadda za ta kare dubba ta ya mutsa ku ba wannan shine hujja na biyu hujja na uku Allah ya ce tsirar da abin da yake a cikin ƙasa shine hujja na uku na cewa tabbas Allah zai tashe ku ai ƙasa tana ana yin rani ta bushe ka je jeji kaga babu wani alaman ni'ima da rahama sai zafin rana amma idan ruwa ya sauka sai kaga an fitar da tsirrai a ciki kuma a yi tsirran ku samu abinci ku kawo gida ku ci a ƙara yin rani ya ƙara bushewa the following ya ku koma kuma ku sake gyara jeji ku ƙara yin noma me yasa kuke ta noma ana ba ku abinci kuma ku rikin karin ta za ku shiga kasa a fito da ku shi yasa na uku aran ma in ban manta ba ko da cikin suratul rum yukhrijul hayya minal mayyiti يخرج الحي من الميت ويخرج mayyita min alhayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها wa kadhalika وكذلك تخرجون Allah yace shi yake rayar da matacce ma- yake fito da rayayye daga matacce matacce daga rayayye kamar yadda amfanin gona yake bushe a koma a shuka kuma yin tsiro sai Allah yace to kamar haka Allah yake rayar da dan adam idan ya rasu yadda ake fitar da tsirrai su- su- su fito to haka Allah ya ce ake fitar da ku ai ka sara masarar ka shanya ta bushe an dafa wani ka ajiye iri kuma shekara ka zago sai ka je ka shuka kuma sai ta tsiro bayan ta bushe wanda babu alamar ruwa a jikin da ta riga ta bushe ta mutu amma sai ta tsiro Allah ya ce to kamar haka ake fitar da ku kuma a ƙasar ku ku rube a cikin ƙasar to akwai ran da zai fitar da ku yadda kuke zuwa ku shuka abu ya tsiro waɗannan su ne hujjoji uku da aka kira masu tagawa da muminai kenan kewo sai da kafirai da munafukai duka mu duba su hujja na farko halittanmu cewa idan yinmu na farko bai gagara ba maimaita ba zai gagara ba na biyu halittar samai da ƙasa ai ya fi halittanmu wahala ya fi halittanmu girma me yasa za ku dama wahala inda an yi sama an yi ƙasa na uku yadda kuke noma ku abu ya tsira ku zo ku ci a gida ku ajiye iri da following ya ku je ku shuka Allah ya ce to kamar haka za a tsarar da ku kuma waɗannan su ne hujjoji guda uku sai Allah ya ce fala ta ji alulillahi an dada kada ku sanya wa Allah abokanan tarayya kuna bauta mata tare da su wa antum ta'lamuna alhali kun sani kada ku yi wa Allah shirka duk waɗannan Allah shi ya muku ku bauta mata shi kadai wahdahu la sharika lahu Allah ya ba mu ikon bauta masa shi kadai an dadan jam'i ne na niddan niddan abun bauta dai an dadan jam'i to kada ku yi wa Allah tarayya da komai Allah ya ba mu ikon bauta mata shi kadai wahdahu la sharika lahu Allah ya kare mu daga yin sharka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu dakata anan saboda yanayi na lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid to an samu wani bawan